الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب منا cikin fasali na ƙarshe da yake bayani akan addu'o'i dunkulallu da tawaidoji waɗanda aka tattara su masu dunkule ba da tsaro ga mutum kuma babu wani mutum musulmi da zai ce baya da bukatarsu mun gane? shi ne fasali kuma na ƙarshe wato fasali na saba'in da biyar a cikin littafin kamar yadda muka faɗi fasali ne mai tsawo kuma muke gani ga shi nan وفي مسند الإمام أحمد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا ذو أتشم مسندنا الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه دكما سلسلة وتتك صحيحية سنن الإمام ابن ماجه shi ma ya ruwaito a cikin sunan ɗinsa daga sahabi babba sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama wato sayyidi abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya ce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sama ya ce alaikum bisidqi na hore ku da yin gaskiya ku zama masu gaskiya wannan umarni ne na Allah Allah ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha kunu ma'as sadiqin ya ku waɗanda kuka yi imani ku yi takawa ga Allah sannan ku zama tare da masu gaskiya duk yadda aka kada aka raya to ka zama cikin masu gaskiya alaikum bisidqi abinda ake ce ma asidqu shine muwafaqatul qawli lil waqi'i wal i'tiqadi abinda ka faɗa a baki ya dace da halin da ake ciki a fili abinda ka faɗi a ga haka yake gudana sannan a cikin zuciyarka tsakaninka da Allah abinda kake nufi kenan wannan shine ake ce mishi asidq fa'innahu ma'al birri domin gaskiya tana tare da nagarta duk mutum mai gaskiya to barro ne as-sadiqu bar man sadaqa bar duk mutumin da ya gaskiya to zai zama mai zai zama mai birru mai nagarta nagarta tana tare da gaskiya shi yasa ba yadda zaka ka raba su wa huma fil jannati sannan kuma suna tare ne a aljanna shi yasa manzo sun yace me ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا mutum ba zai gushe ba yana gaskiya har sai an rubuta shi ya zama siddiqin Allah manzila ta biyu daga cikin manazil madaukaka da Allah yake ba bayinsa wa man yuti Allah war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin was siddiqin wash shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqan su wadannan wa iyakum wal kadhiba ka shedunku da kishiyar gaskiya wacce ita ce ƙarya ƙarya ƙarya ko sunanta bayi da daɗi fa innahu ma'al fujuri domin ita ƙarya tana tare ne da fajirci tare da lalacewa duk maƙaryaci to zaka same shi lalatacce ne shi yasa muguwar ɗabi'a ce in Allah madaukakin sarki ya jarrabu mutum da ita to mutum ya shiga bala'i ƙarya kuma sannan كل يوم كل يوم هو مفضوح الكاذب يفضح وإن طال كذبه ما قريتي سي أن كنية تاشي كودا قريتي تاتويتا أنا نوما ترى أنا كوشي كنا يفضح في ولو في أوقار داره أتذكر جدا سي أكنية تاشي وهما في النار سننزا أحد الكذب ده الفجور أو تا haɗe suke da ƙarya da fajirci tare suke a wuta ga wannan wannan kenan wa sallallahu almu'afata ku roki Allah madaukakin sarki kullun ya kubutar da ku ya kubutar da ku daga me ya kubutar da ku daga ƙarya wannan shine aqrab li aqrabi mazkurin kenan qablahu amma umuman wa sallallahu almu'afata ku roƙi Allah madaukakin sarki ya kubutar da ku min kulli ma takrahu daga da abin da ba ku so ka roƙi Allah kubutar da kai daga ciwo ka kubutar roƙi Allah kubutar da kai daga talauci ka roƙi Allah fitar da kai daga miyagun ɗabi'u da miyagun aƙidu da bid'o'i duk idan Allah madaukakin sarki ya tsara mutum daga waɗannan to ya samu mu'afa al-mu'afa ke to kun ga muhalli shahid kenan daga cin al'adiyyar jami'a su'alullahi ta'ala mu'afatahu kullum mutum ya ruka roƙon Allah maɗaukacin sarki cewa Allah ya kubutar da shi فإنه لم يؤت رجل بعد اليقين خيرا من المعافاة domin bayan yaƙini na imani da mutum zai sama to Allah bai da wata kyauta da tafi alkhairi fiye da Allah ya kubutar da mutum ya kubutar da shi daga jahilci ya kubutar da shi daga fajirci ya kubutar da shi daga kafirci da shirka da munafirci daga dukkan wani abu da mutum ya zama bai yake ki wanda baya son sa kuma abu ne mara kyau wannan babban abu ne sau daga roƙon Allah ma shi yasa aka sa mana a cikin addu'o'i Allahumma inni as'aluka al'afu wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali mutum yayi da sabahan kuma ya masa'a yayi da safi kuma yayi da maraici وفي صحيح الحاكم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سئل الله عز وجل شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية وأن حديث الإمام الإمام القيم ياتي صحيح الحاكم saboda al'imamul hakim abdullahi mai shaburi rahmatullahi alai ya rubuta littafinsa al-mustadarku ala sahihaini ya ce hanyoyin da al'imamul bukhari da al'imamu muslim suka bi da sharaɗin da suka bi suka tattara hadisansu to wasu hadisai ba su samu wasu hadisan ba to shine ya musu abin da ake ci musu istigraki wato ya riskan musu da waɗannan hadisan to amma ne al-imam الإمام الحاكم ما تقيد بشرطيهما بيتأيى يارك شرطنا الإمام البخاري لمسلم شي يسا أتشل لتافهم المصدرك على الصحيحين حديثي موضوعي أقوي فما دي إطلاقا ما لمسنا شمش الصحيح تندي إدعاء حق كمان الحاكم كمان ابن خزيمة دكا ننسى سنكي غايل التفنس ده صحيح أنا شي واصحيح amma ba su cika sharaɗa ba akwai hadisan da ba ingantattu bane a cikin su to shine nan al-Imam al-Qayyim shi ma ya bi yace wa fi sahih al-Hakim an fice masa mustadrak al-Hakim mun gane to yace an ibn Umar kun ga wannan hadisin shi ma bai inganta ba daga ibn Umar radiyallahu anhu ma yace daga manzo Allah sallama ma su ila Allah azza wa jalla shay'an ba a roki Allah wani abu ba ahabba ilaihi wanda ya fi Allah ya fi son sa min an yus'al al'afiya tafiye da a roƙe shi ya kubutar da mutum hadisi ne da'ifi bai inganta ba wancan ya wadatar da mu wani sun ya ce sallallahu wa sallallahu al-mu'afata mun gane saboda haka wannan hadisi ne da'ifi yana cikin musnad kai yana cikin al-musaddaq ala sahihaini na al-imam al-hakim an-nisaburi rahmatullahi alayhi sannan الإمام الترمذي ما يروي توش لكن الجامع ناسا حديثي ضعيف وذكر الفريابي في كتاب الذكر الإمام جعفر ابن محمد الفريابي ليه دقى تشمان يمن يما لمن حديثي معاصر صع الإمام البخاري محمد بن جعفر جعفر بن محمد الفريابي جعفر بن محمد kaga in baka in baka in baka faɗa al-firyabi ba sai ya zama Ja'far ibn Muhammad as-Sadiq Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib to shi al-firyabi ke yana da littafai da yawa da ya rubuta a tsari na malaman hadisi na da wanda duk littafin da za su kawo sai sai su masa su kawo shi da sanadi to wannan littafin nasa kitabu dhikr kusan malamai suna cewa yana cin makhtutat har yanzu ba a buga shi ba amma al-imam ibn hajar ya yawaita kafa hujja da shi a cikin littafin fathul bari so da ya ambace shi amma dai yana cin alamul makhtutat yana cin rubutun da ba a buga ba littafan musulunci waɗanda ba a buga ba wanda suna nan tsandame masu yawan gaske wasu ba su taɓa ganin haske ba suna na a cikin duhu to shine yake fada ya fada min hadisi Anas ibn Malik hadisin sayyidina Anas radiyallahu anhu qala yace jaa rajulun ila annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ayyu du'a'i afdalu yace wata addu'a tafi qala tas'alu Allah al-afwa wal afiyata fa idha utita zalika faqad aflahta ka roki Allah madaukakin sarki ya yafe maka kuma ya kubutar da kai idan aka baka wannan to aflahta ka zama dan aljanna shi ma bai inganta ba sanadinsa yana da rauni wa fi da'awati lil bayhaqi sannan imam al bayhaqi mun taba bayani kan wannan littafin nasa littafi ne matbu'i littafi ne mai muhimmanci kitabud da'awat na imam al bayhaqi kun san imam al bayhaqi babban malami ne marubuci babban malami ne marubuci malamai suna cewa ba wanda ya hidimta ma mazhabin shafi'iyya kamar sa al-imam al-bayhaqi rahmatullahi alayh bayan littafan da yake da su na hadisi wanda ya tsara su a tsarin fiqh to yana da littafai na suluk sannan yana da littafai na na tauhidi na aqida yana da kitabul qadar yana da al-asma' wal-qada' wal-qada' wal-qadar yana da yana da littafin al-asma' was-sifat sannan kuma yana da littafin al-aqida kacukan al-i'tiqad to ga kuma littafinsa babban kundinsa sunanul bai haƙil kabir wanda ya shahara da sunanul kubra sannan kuma ga littafinsa wanda mun karanta ikhtisarinsa shu'abul iman wanda ya riwayarsa kusan daga al'imamul halimi al'imamul halimi alhambali shi wancan ba hambali shi kuma ba shafi'i to shine a cikin littafin nasa na ad-da'awat an mu'adh ibn jabal daga sayyiduna mu'adh dan jabal radiyallahu anhu marra rasulullahi sama bi rajuli aka ce manzal sama ya wuce yaga wani mutum ya kulu mutumin yana cewa Allahumma inni as'aluka as-sabra ya Allah ina roƙonka ka bani juriya qala sa'alta Allah al-bala'a fasal al-afiyata sai mun sun ce ka roƙi Allah bala'i to ka roƙe shi kuma me ka roƙe shi ya kubutar da kai domin neman juriya ai juriya bala'i ko ba jaraba bane jarabawa ne wa marra bi rajulin yaqulu Allahumma inni as'aluka tamaman ni'mati manzalla sama aka ce ya wuce ya ga wani mutum yana addu'a yana cewa ya Allah ina roƙonka cikakkiyar ni'ima ni'ima wacce za ta cika faqala wa ma tamamun ni'mati sai manzon sama aka ce ya ce masa menene cikan ni'ima qala sa'altu wa ana abdul khair na roki Allah ina son Allah ya bani alkhairi ne qala lahu tamamun ni'mati alfawz min an-nar wa dukhulul jannati abinda ake ce mace kar ni'ima shine me mutum ya rabauta bai shiga wuta ba sannan kuma ya shiga aljanna kaga wannan ita ce hayewa shi ma hadisin yana da raunin sanadi amma ma'anarsa tana da kyau ai ba wanda zai samu tamamin ni'imati in bai shiga aljanna ba Malam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa At-Tuhfa al-Iraqiyya fi al-A'mal al-Qalbiyya yana da batu mai yawa da yayi akan wannan mas'ala ta cewa tamamin ni'ima shiga aljanna domin a shiga aljanna ake samun ni'ima da tafi kowace ni'ima girma ita ce me ru'yatul mu'minina li rabbihim mummune su ga ubangijinsu kuma ta zama me ni'ima ce wacce za ta zama mai ni'matun mustadimatu ni'ima ce wacce za ta dawwama domin me mummune za su zama suna da haduwa da Allah madaukakin zaki duk juma'a a inda ake ce masa a cikin aljanna suqul juma'a kasuwar juma'a duk juma'a yan aljanna sai sun je sun ci kasuwa kuma Allah madaukakin sarki zai musu tajalli su ga Allah madaukakin sarki kaga ba ni'ima da tafi shiga aljanna kenan sadaka mutum ya shi yasa gashi nan addu'a rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar mutum ya samu wannan shi ke وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله سما يعلم من أسلم أن يقول من ظل سما يا كسن شينا كرنت الدوان دي مسلمتي اللهم اهدني وارزقني وعافني وارحمني idan mutum ya musulunta to ga abinda manzon sama yake ƙara cewa ya ci gaba da addu'a Allahumma hadini ya Allah ka shiryar da domin ita shiriya ana buƙatar da duwarta walladina hatadaw zadahum hudan wa atahum taqwahu Allah yana ƙara ma mutum shiriya in da kana da shiriya ta kai musulmi ne to ka samu shiriya ta ka zama mai imani idan ka samu shiriya ta kai mai imani ne to ka zama ka samu shiriya kuma ta kai muhsini ne to shi yasa ake roƙon Allah madaukaki ziyadatul huda Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina to Allahumma hdini ya Allah ka shiryar da Allah ka shiryar da warzuquni sannan ya Allah ka azirta ni abin da ake ce ma arrisku shine duk abin da zai zama ya sa ka ka samu wadata wadatan nan ta fili da wadatar zuci shine ake ce mishi arrisku wa'afini sannan ya Allah ka kubutar da ni ka kubutar da ni daga duk abin da bana so warhamni sannan ya Allah ka ji kaina ka tausaya mini ka sa ni a cikin aljanna duk wanda ya musulunta manzo Allah sama yana sa shi wannan addu'a ya yi ta daga kun ga addu'a ce mai tsada al-Imam Muslim ya ruwaito ta a cikin a cikin sahihin sa da wasu kuma malaman kafin sa akwai al-Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin musnadin sa sannan bayan su kuma al-Imam al-Hakim an-Naisaburi ya fitar da shi a cikin al-Mustadrak ala sahihai to da addu'a ce mai tsada Allahumma hadini warzuqni wa'afini warhamni wannan da addu'o'in duka fa haddace su ya wajaba mutum ya kamata ya ya kamata mutum ya sakaci da su ba ma ahwajana ayyuhal ikhwatu ila du'a yau ba wanda ya fi mu buƙatar addu'a na buƙatar mu tsarkake zuciyarmu mu rika ibtihali zuwa ga Allah madaukakin sarki kullum mu rika daga hannu mu muna addu'a saboda zamanin mu zamani ne na rikicewa al'amurra ko mun yadda ko bamu yadda ba haka yake hadisan duk da suke bayani akan fitinu idan mutum ya ce ba za a yi inzalin su a waƙi'in mu ba to bai fahimci waƙi'in sa ba saboda haka sai dai mu ta roƙon Allah madaukakin sarki sannan kuma mu al'akhdhu bil asbab mai riko da sabubba waɗanda shari'a ta zo ta sanya ta ce mu bi su mai riko da su daga nan sai muka ganin sauki a wajen Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙa mana Allah ya yi mana abubuwan da muke cikin su marasa daɗi wallahu alam